الرحمن الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau sha takwas ga watan Ramadana hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da uku ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara wannan masallaci masallacin marigayi alhaji harun danja Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan kuma shine zai zama majalisunmu na majalisunmu na sha takwas insha Allah ta'ala kafin a karanta karatun tafsiri akwai tambayoyi tambaya ta farko mai ita yana cewa malam kayi bayani akan yadda ake fidda zakka cewa idan dukiyar mutum ta isa fitarwa ya kasa ta kashi arba'in ya ɗauki kashi ɗaya ya raba wa mabukata tambaya ta a nan ita ce shi kashi ɗayan ana ba wa mutum ɗaya ne rak ko ko ana ba wa jama'a ne mabukata ai a cikin bayanin da muka yi wannan dukiya kana magana dukiyar kuɗi kuɗi tsaba a cikin kuɗi tsaba akwai abin da malaman fiƙi suke ce ma'urubu tijara wato kayan kasuwanci sun zai hada da su duka gabaki ɗaya ya lissafa abin da ya kai in ya kai nisabin zakka sai ya fitar da kashi daya a cin arba'in ya bada wanda shi ne suke ce mushi rukul ushri wato a kasa abu goma sannan a ɗau ɗaya daga cikin wannan goman a kasa ta gida hudu kaga shi ne zai baka arba'in daga shari'a ba ta ce dole sai ka ba mutum ɗaya ko ka ba mutane da yawa ka kalli maslaha a wannan zamanin namu zai biya ka fitar da zakka ka ce ka dunkule ka ba mutum daya saboda mutanen da suke da bukatar suna da yawa akwai mabukata masu yawa saboda ka raba ma mutane da yawa ya fi ka ba mutum daya ka fitar da zakka misali a ce ta miliyan daya sai ka dunkule ka ba mutum daya fa'idar ka za ta zama ka raba ba idan ka raba ka ba mutane da yawa wani yana da bukatar da a lokacin in kai masa kila asibiti zai je biya kudin magani ba ta shi ce ba ta da lafiya ko ɗansa ko shi kan shi kila an rubuta masa za a masa wani aiki kila wata sana'a yake da ita sana'ar ta tsaya in ka ba shi je ka tagaza masa saboda ka a ba mutane da yawa a irin wannan lokacin da muke ciki ya fi fiye da kashe ka dunkule ka ba mutum ɗaya Allahu alam duk da shari'a bata ce maka ga yadda zaka yi ba an dai faɗi waɗanda zaka ba an faɗi kalar su da sufofin su da yadda suke kai kuma sai ka kalla sai ka kalli maslaha al'umma ka wanne yafi sai ka bada amma dai mu dai abin da muka farin jayarwa a irin wannan halin da mutane suke ciki to ka raba ma mutane da yawa ya fi ka dunkule ka ba mutum daya insha Allah wanda ya sannan ya ce yana bukatar uwa su fiya shi addu'a ya yi nemi aikin custom Allah madaukakin sarki ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya sa ka yi abin da yake mai amfani na alkhairi ya tsare ka da abin da ake aikata mara kyau a cikin aiki wannan ya ce malam dan Allah menene waɗannan ayoyin suke nufi in yas'alkumuha fa yufikum tabkhalu wa yu'id abghanakum wannan ayar tana magana ne akan hukuncin ba da dukiya idan Allah maɗaukakin sarki ya nema a bada ayar baya tana cewa wa in tuminu wa tattaku yuktikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum idan kuka yi imani da Allah kuka yi takawa to Allah zai ba ku lada kuma Allah ba zai ce ku ba da wani abu ba sakamakon ladan da zai ba ku in yas'alkumuha fa yu'tikum tabakhan da a ce Allah madaukakin sarki zai ce ku ba da dukiyar ku duka fa yu'tiku to Allah madaukakin sarki zai raunana ku wa yukhrij adghanahu fa tabkhalu sai ku yi rowa ba za ku iya bada ba a ce ka kwashe dukiya ka bada duka ba za ka iya bada ba wa yukhrij adghanakum to daga nan kuma Allah zai bayyana irin kiyayyar da kuke yi da addinin sa kenan tunda ya ce ku bada ba ku bada ba to sai Allah cin saukin sa sai bai ce ka bada dukiyar ka duka ba sai ya farlanta zakka sai ya ce a ciki ka ɗibi wani abu ka bada wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi mimma wa mimma akhrajna lakum min al-ard wannan min din malamai da yawa sun tafi akan cewa tabi'iyya ce wato tana nufin bangare a ba da wani abu ba duka ba to da ka shari'ar musulunci ba inda aka ce ka ba da dukiyar ka duka a matsayin dole a ka ba da abin da shari'a ta nema a bada ka san da aka ce a bada shi ne abin da ayat take nufi tana nufin Allah madaukakin sarki da yayi nufin ya jarrabe ku sai ya ce dukiyar ku duka za ta ba za ku bada amma sai bai yi haka ba da Allah yi haka ce da tona asirin zukatan mutane sai ka bada dukiyarka duka ba kowa bane zai iya wannan imanin kai dai ayar a an samu sabobi Allah kai mu assalamu alaikum malam Allah saka da alkhairi malam dan Allah wannan wannan addu'a ta wadda idan mutum zai yi aiki mai kyau sai shi dan ya riya masa wani abu to malam don Allah a mana addu'a a hankali za mu rubuta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم wannan addu'a tana nan a cin at-targhib wa tarhib sahihu at-targhib wa tarhib da shi asalin at-targhib wa tarhib din sannan da sahihu at-targhib wa tarhib mala albani yace isnadin sa hasan hadisin da ya ruwaito assalamu alaikum malam barka da warhaka malam da farko dai ni lalibi ne a nan ABU Kongo ina karanta shari'a lo ne abin da ke faruwa wallahi malam wani cosmate dinmu ne yake yada wata aƙida aƙidar ita ce yana ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki yana cewa bai yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Mi'raji ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i kawai yayi amma Mi'raji wai tatsuniya ce kuma wallahi malam yana nan yana samun mabiya akan aƙidar da yake na rashin yadda da hadisai shine nake so a jawo hankalin mutane da kuma ɗalibai students saboda suna nan sun fara yawa a cikin mutane a sha ruwa lafiya to aƙidar musu hadisan manzon sama ba sabuwa aƙida ba ce tsohuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai daɗe da rasuwa ba in na ce bai daɗe da rasuwa bai shekara ɗari a kasa ba aka fara samun waɗanda ba su yi da hadisansa ba suna ganin ƙur'ani kawai za su yi aiki da shi a cikin su akwai hawarijawa waɗanda suka yi fito na fito suka suka yi masai na ali radiyallahu anhu tawaye ƙarshe suka kashe sai na ali radiyallahu anhu kusan a tarihin waɗanda ba su yi da hadisin manzon da sun ba su ne na farko su ne na farko ana na aka zo aka samu mu'tazila wannan can khawarijawa aka zo aka samu mu'tazila mu'tazilawa su kuma duk abin da suka sa a kwakwalwarsu suka suka gabe musu ba na hadisan manzon sama sai su ce ba shi sai su karyata shi duk abin da ya ya saba ba tunanin su nasu kwakwalwarsu sai su karyata su ce ba hadisi ba su yadda da shi ba kawai ana na ana na aka yi ta samun kala kalan mutane irin su waɗanda suke musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu cewa za su hada a hadisi da Qur'ani sai su hada su sai su toci shikenan sai su ce hadisi hadisi yayi kasa aya kuma za ta yi sama alhali wasu ce raunananniya babu wani hadisi kwara ɗaya da ya saba mota aya Qur'ani ba shi duk hadisin da ka san ya inganta to bai saba ma aya alqur'ani domin maganganun manzo Allah ta sama ne sharhi ne na alqur'ani ya za a yi ta saba ma kuma alqur'ani so daga duk ranar da ka karanta hadisi ko aka karanta maka kaji ya saba ma wata aya ka tafi wajen malamai na Allah za su maka bayani al-allama ibn qutayba rahmatullahi alayhi yana da littafin sa da ya rubuta ta'wilu mukhtalifil hadith ta'wilu mukhtalifil hadith al-imam al-tahawi abu ja'far mai littafin al-aqiyat al-tahawiyya ya karama yana da littafin sa da ya rubuta ta'wilu mushkilil athar ba mujalladi ɗaya ba mujalladi biyu ba mujalladai biyar manya manya ibn qutayba yana da tawilu mukhtalif alhadith yana da kuma tawilu mushkil alquran ayoyi da hadisan da kake ganin kamar sun ci karo da juna ba cin karo al-imam shatibi a cikin littafin sa al-muwafaqat yake faɗi yake cewa babu wani nassi sarihi da za a ce ya ci karo da junansa sai dai kai a matsayin ka nan wanda kwakwalwar shi ta zama karama da rashin fahimtar addini larabcin ma ba sanin shi kai ba balle sauran ka'idoji da ake da sunan ilmoma irin ilimin su usulul fiqh wanda zai seta kai baka dama ka iya fahimtar yadda na sosan shari'ar musulunci ka iya fitar da hukunce hukunce daga cikin su to duk baka san waɗannan ba sai ka zo ka ce wai a'a wai ga wasu hadisan manzon sama wai sun saba ma aya babu hadisi kwara ɗaya da inganta da ya saba ma aya alqur'ani kowane hadisi ka ga bai ya a tunanin ka ya ci karo da shi ka je wajen malamai akwai fassarar sa akwai fassarar da yake da ita wadda kai baka san wannan fassarar ba sadaka hadisan al-isra wal mi'raj cewa an yi isra'i da miraji da manzon sama wasu kungiyoyi ne tun a can da aka same su karantowa yayi ba aqida shi bace zai yi wuya yanzu ka samu wani yana talla wata aqida wai shi ya kirkiro ta aqidu ne da su tuntuna an yi bayani malaman ilmul firaq wal madahib wat tayyarat duk sun yi bayani kansu to daga wanda yake nufin ya bata kuma ya bata to sai je zai bata amma babban bala'in da ke damun mutane shine ba sa karatu duk ranar da baka karatu duk abin da aka kawo maka zaka ansa a sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa duk zuciyar da babu alqur'ani babu sunna a cikin ta to duk abin da aka kawo mata za ta iya kaman shafaffen allo ne shafaffen allo ba rubutu a ciki irin allon nan ne magnet magnetic board shafaffe ba a rubuta masa komai ba duk da kake dama sai ka rubuta a ƙasa kuma duk abin da kake so ka rubuta duk kalan diran da kake son kai amfani da shi za ka amfani da shi in ka ga dama ka amfani da ja in ka ga dama ka amfani da kore in ka ga dama ka amfani da baki in ka ga dama ka amfani da algashi duk wanda ka ga dama in ka ga dama ka amfani da kunkumagi duk za ka iya rubuta abin da ka ga dama to haka zuciyar da babu alkur'ani babu sunna a cikin take sannan wasu yaudarar da suke ma kansu ita ce wai da turancin ingilishi za ka je ka koyi musulunci ai ko za ka bata karatun addini zama ake yi a yi shi daga tadirshan sannan ba kwana ɗaya ake fahimtar sa ba abu ne da ake yin sa tsawon rayuwa dole sai ka zama ka ba da rayuwarka al'ilmu la yutika ba'dahu hatta tusihu nafsaka kullaha ilimi baya baka wani yanki na sai ka ba da ranka ga baki da gare shi shi kuma sai ya yanki wani bangare na shi sai ya baka ya san maka kansa wannan shine babban matsalar ita ce ba a karatu duk mutumin da ya san me ake ce ba karatu ya karatu wajen malamai na Allah ba za a kama masa yin wannan kidan ya ansa ba dan kiɗa ne wani zai ce maka wai bai da hadisan Isra'i da Mi'raj ba hadisan da suna cikin sahih Bukhari asahhu kitabin ba'da kitabillah littafin da kowane littafin inganci bayan littafin Allah shine sahihul bukhari hanya aka bi ta tabbatar da shi ba haka nan kawai muka ga sahihul bukhari kawai an jefo shi daga sama ba a yau mutanen da suka shagalta da ilimi suna da sanadin sahihul bukhari tun daga kansa har zuwa ga al-imam al-bukhari suna da sanadi wane ya ji daga wane wane shi ya karantar da wane sahihul bukhari har kai zuwa ga shi kan shi al-Imam al-Bukhari shi kuma al-Imam al-Bukhari sai maka yake daga kansa yace malamin sa wani ya karantar da shi shi kuma malamin shi wani ya karantar da shi daga nan sai a samu kila tabi'u tabi'i kamar irin su al-Imam Malik al-Imam Malik su kuma almajiran tabi'ai ne waɗanda suka karatu a wajen sahabbai su kuma waɗannan tabi'an da suka yi karatu wajen sahabbai sun yi karatu wajen sahabbai ne su kuma sahabbai kai tsaye daga manzo Allah sama suka ansa to sai wani kawai sai ya ci alade ko ya ci dan wake cikin shi ya kumbura ya koshi kawai shi kenan sai zai ce maka bai da isra'i da miraji ba wai har ya bude baki ya ce maka wai tatsuniya ne kai kuma tunda kai takarai ne kanka a juye yake da kafafuwa kake kanka kanka na kasa da kai kake tafiya kafafuwanka na sama shi ke nan kawai zai ce maka wai ma bai na shi hawa duhaha tsakanin safiya da magana sai batar da ka to da kai wanda zai bata zai bata amma ma dama mutane ba sa karatu kuma ba su zama inda malaman Allah suke to abin da za a musu ke nan gaba wani zai zo ya nuna kai ce ubanka ba ubanka bane ka yadda kawai ya ce wannan ba shi bane ubanka ka je ka nemi ubanka shi kenan za a fito da sabuwa aqida irin wannan a rika nuna iyayen mutane ana cewa ba su suka haife su ba to me ya rage ma mutane ba shi bane wannan in dai abin da ya tabbata abin da manya-manyan malamai jigajigai suka tabbatar da shi kawai wani takarai wanda bai san hanyar neman ilimi ba zai zo ya ce wai ba shi shi kenan kuma sai a samu wasu takakkaru makafi irinsa sai su bi shi to nan gaba ko zai zai ce musu ai ubannin su duk ba ubannin su bane kuma su yadda so daga tsohuwa aqida ce inkarin hadisin manzon Allah ta sama bala'i duk mutumin da ya shige shi to bata ne wanda yake na halaka har abada domin kai tsaye a jawo maka hadisin manzon sama ingantaccen hadisi hadisin da ya inganta mutawatiran hadisan Isra'i da Miraji sun kai haka tawatur abin da ake ce ma tawaturi shine abin da al'adanci a wajen malamai da sun ji an faɗi za ce a a a wannan ba zai yi wa a hada ya karya a kansa ba a ce sahabbai ɗari biyar suka ruwaito tabi'ai guda dubu biyar suka yi riwaya a wajensu atba'u tabi'ina sun kai dubu hamsin suka yi riwaya a wajensu kuma aka rubuta hadisin nan a cikin littafi sai wani sai zai ce bai yadda da wannan hadisin ba al-imamu shafi'i ya ce ya zama kafir daidai yake ce bai yadda da aya ba sadaka mutumin da zai ce maka bai yadda da isra'i ba mi'rajin ma kai yadda da bai zai ce bai yadda da mi'raji bai ce bai yadda da isra'i ba wai isra'i dan an ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wai dan alqur'ani aka faɗi ya yadda da shi amma ko bai yadda da mi'raji ba alhali mi'rajin ma akwai shacin alqur'ani إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بياني نقين إعراجي ولا أئنا سدرة المنتهى تكي كفتا منا ولا جري سدرة المنتهى تكي سدرة المنتهى أنا سما سما ما تقرشي sadaka wanda ya ce bai da isra'i bai hada hadda mai rajin ya ce bai da su wanda ya ce bai dine mai raji bai kare ta hadda isra'il ma waɗanda suke cewa suke tattauna kan isra'i da mai raji a da abinda suke saɓani a kansa shine wai shin an yi da manzo Allah sama ne da jikinsa da jikinsa aka yi da ransa ko ko a'a da ransa kawai aka yi an nuna masa ne kamar mafarki wasu aƙidu wanda sun saba ma aƙida ahlus sunna wal jama'a suka ce an yi ne manzo sama ya gani ne a matsayin mafarki ahlus sunna wal jama'a suka ce a'a isra'i da mi'raji wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi so daga tafiya aka yi da shi a cikin dare aka dauke shi daga garin Makka daga garin Makka aka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce min al-masjid al-haram ba ana nufin cikin masallaci bane ana nufin daga gidansa aka zo aka dauke shi malaika jibrilu Allah ya aiko shi ta kanar daga sama ya ce ya zo ya ɗauki manzan da sama domin ya ziyara ta musamman a sararin samariya aka zo aka ɗauke shi a cikin dare aka tafi da shi baitul maqdis Allah madaukaki zaki ya tanada ya tanada ya ta masa duk ya ta masa dukkan annabawa aka ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badu aka ce annabi sama ya ja su sallah ya ja su sallah suka gana da manzon sama suka masa bishara daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya sake bada umarni aka dauki annabi sama aka aka tafi da shi sama kowace sama manzon sama ya tafi ya nemi izini da shi da malaika jibrilu a ba su izini su shiga ya ga duk abubuwan da Allah ya tanada a cikin sararin samaniya sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai har ya kai inda mala'ika jibril ya ce masa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne daga cikin mu yana da inda Allah ya ce ya tsaya saboda ka iya kai inda Allah ya bani damar in kai kenan ka ci gaba da tafiya ka kai kadai manzon sama ya tafi inda babu wanda ya taba zuwa ya gana da Allah maɗaukacin sarki aka farlanta masa salloli guda hamsin a tashin farko aka yi ta yi suka yi ta tattaunawa da shi da annabi Musa alaihissalam wanda hadisin ya tabbatar da annabi Musa yana sama ta shida ƙarshe aka bar salloli guda biyar su ne muke yin su a yau asuba a zahar la'asar magriba isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yin daren nan bai karu ba kun sa abin da ake masu abin da kimiyya masu millisecond millisecond a kasa sakan so dubu ne ko so dubu goma sha biyu ne ko so nawa ne to sakan dai a kasa ta gida-gida a kasa shi gida-gida to wannan kasan bai karu ba a dai yanzu wannan ana bukatar kwakwalwarka da take karama ta ce za ta haka yadda abin yake sannan ka ce ka yadda ba a bukatar haka sannan wanda zai ce maka wai bai yadda da an yi isra'i da mi'raji ba wai me yasa yake yadda da email me yasa yake yadda da email wani na china ko yana chile ya cillo sako daga chile kai kuma kana zaune kana nan na najeriya kana unguwarku shi kenan kawai shi kenan ka ba shi sako ka mayar masa da da da sako ga su email ga su whatsapp ga su instagram ga makamantan irin su kana zaune nan take sako yake zuwa ya je ya dawo ko kuma sai mutum ya ce maka bai da ikirari ba ko bai da mi'raji ba saboda son zuciya kaga wannan tsabagen halaka da neman makai mutum ya yadda cewa wuce yake son ya shiga to da ka Allah shirye mu Allah madaukakin sarki ya tsare mana akidan mu Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka kawai a ƙarshe nasihar da muke yi ita ce kowa ya rika zuwa makaranta idan kana zuwa makaranta ba za ka samu wanda za su zo suna maka rena hankali irin wannan ba dan renin hankali ne tun ya mai da kai wawa kai kuma shi kenan ya sa ka a jaka ya rika yawo da kai ya je kasuwa ya fiye da kai ka ƙarshen wawanci ke to babu mutumin da ya mai da kai wawa kamar mutumin da zai maka wasa da aƙidarka abubuwan da suke sawabi tabbatattu a cikin addini sai ya zama sune za a rika kai mahari ana cewa za a yakushe su wani ma ya ce bari ya nushe su wani ma ya ce bari ya rusa su ba za su rusu ba ya na fi aljabal alali li yuhinahu ashfiq ala rati la tashfiq ala aljabal addini ya riga ya tabbata daidai ke da dutse dutsen ma irin sikil manjamu sai ka zo ka ce wai da kanka ka cire hularka wai kana buga kanka wai sai ka fasa dutsen hilman jamu kai ba dutsen Kilimanjaro ba nan dutsen Kufena ko dutsen Madarkaci ko dutsen Banzazzau ka ce wai za ka je ka fasa kai dan karamin dutse ma irin kan kura din nan da ake cike rami da shi ka ce wai za ka fasa shi da kanka shine sai mai hikima ya ce maka ashfiq ala ra'si dan Allah ka tausaya ma kanka la tashfiq ala jabal ka ji tausayin dutse to shine mutumin da zai zo ya ce yana cakusa yana yana zai ya kushi addini da irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa muna tafsirin aya ta ɗari da sha biyu a cikin suratul baqara malam bismillah bala man aslam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم جيع من جي cewa Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan yadda yahudu da nasara suke kirarin cewa duk wanda bai bi su ba zai shiga aljanna ba وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى التي تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يتي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ألا يتي آه مسألة شقاء الجنة باتد علاقة دا أسل متن مسألة شقاء الجنة أبو دي أكي بقاتر كشكا man aslama wajhahu lillah wanda ya imani da Allah ya ikhlasi shine al-islamu ko islamul wajhi lillah ka miƙa wuyanka ga Allah madaukakin sarki ka miƙa fuskarka ga Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya zama ya ikhlasi to shikenan wa huwa muhsinun sannan kuma ya zama yana da ihsani ihsani malamai suka ce abin da ake cewa ihsan al-muwafaqatu lis-sunnah dacewa da sunna da haka ne malamai suka ce la yakunu al-amalu maqbulan inda Allah hatta yatawaffar fihi shartani ba wani aikin da Allah ta'ala zai ansa ya shiga sharuɗa bi الشرط الأول أن يكون أن يكون مخلصا لله ya kasance an yi shi dan Allah wanda mun yi bayani kan ikhlasi jiya a takaice da misalai na masu ikhlasi da kuma abubuwan da suke karfafa ikhlasin mutum ko suke samun masa da ikhlasi a cikin zuciyarsa sannan sai Allah madaukaki sarki sai ce huwa muhsinun malamai suka ce al-ihsan nan ana nufin an yuwafiqa sunna shine ashaqqu thani an yakuna muwafiqan lis-sunnati an-nabawiyya ya zama da aikin da zaka yi ya zama ya dace da sunna kada ka zama ikhlasi kawai ka tsaya akai a a ce ka zama ka cika ɗayan sharaɗin sharaɗin shine muwafaqatu sunna ka dace da sunna wasu sun kauce sai ya zama suna da ikhlasi kawai ka'idar su ita ce liman fa'alt liman fa'alt wa kama aiki sai ka ce fa'altuhu lillah sai na idan Allah kai dan Allah to hal kunta muwafiqan lima jaa bihi rasulullah ka dace da abinda manzon sama yazo da shi liman fa'alt baya wa kaimawa baya isa sai an koma kaifa fa'alt kuma sai ka amsa wannan tambayar كيف فعلت يا كيف على وفق ما جاء به رسول الله أو على وفق هواك أو على وفق هوى شيخك أو على وفق هوى من اخترع لك هذه العبادة هذا تدع بند أن نفسه ما يزول الشيء كوكو آآ كابسا زوجي كان كيني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه ka fi son zuciyarka ne kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa alhawa shakku ilahin ubida fil ard son zuciya shine mafi shirkin abin bautar da aka bauta ma aban kasa sannan ko ku a'a kana bin abin da wani malamin ka ne kawai ya tsara maka bila hujja kawai shi kake bi a'a dole sai da dalili duk abin da za ka yi ya zama haɗar ta so shi ne daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah madaukakin sarki bai aiko manzon Allah sama ya zama kaman yan bulab ba haka wasu suke son manzon sama ya zama me aikin yan bulab shine a sako a sako wasiƙa a cikin shi ana sakowa shi kake farawa da shi sai ka yaga mai tsafta ne zaka ga dan kama dan wajen gom din da ya makale sosai bai ce bari ya bude shi sosai da dan kyau kila musamman a ce yan bulab din yana da kyau irin na kasashen waje ne ya dan tsaye shi a hankali saboda ya dan rika ganin shi ko kuma kila akwai fulawoyi a saman sa amma kai tsaye ana ce ma mutum an aiko mishi da sako a yan bulab sai tashi yake sai ya wurgar da shi daga nan sai ya fito da wasikar da ke ciki yadda ya ga dama da ita a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan matsayin shi aka ba ya zo da wasiƙa da ya zo da wasiƙa kuma Allah mana ku take dora masa yace shi zai bayanin wasiƙa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi hakkin annabi sallama ne Allah madaukakin sarki ya sa masa ya dora masa cewa ya zama mai yi bayanin abin da aka saukar masa shi ya sa bai yiwuwa ka ce ka ɗau qur'ani amma baka ɗau hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka manzon Allah sama shine ash-sharihul awwal lil qur'an shine zai maka sharhin abin da qur'ani yake yi ma bayani a cikin hadisansa ya ce ga yadda za a yi kaza sannan manzon sama wajen bayanin nan hanyoyi mabambanta ya wajen yi ma mutane bayani wani zubin ya magana da baki wani zubin manzala sama da fuskarsa ake gane sharki fuskarsa kawai za ta canza wa kana idza kariha shay'an urifa zalika fi wajhi idan annabi sama bai san abu a fuskar shi ake gane sai kai a ga fuskar shi ta canza alamar bai yadda da abu kaza ba ke wani abun kuma manzo sama a aikace yake yi ku kalli sallah manzo sama sai da ya rika hawa mimbarinsa mai albarka yana koyar da mutane sallah akan mimbari ya kabbara ya ruku'u ya sujada ya kaza ya kaza ya kaza a aikace sannan sai yazo sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah sannan a wajen aikin hajji manzon sallama yace khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada ku zo ku ga yadda nake aikin hajji ku rika daga gare ni wataƙila daga bana ba zan sake haduwa da ku ba manzon sama ya karantar da yadda ake aikin hajji to shi yasa sharadin karban aiki wa huwa muhsin ai wa huwa muwafiqun lima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama ka dace da abinda manzon sama ya zo da shi idan ka cika waɗannan sharuɗan guda biyu al-ikhlasu lillah wal muwafaqatu li rasulillah yin ikhlasi kai dan Allah ka amsa tambaya ta farko liman fa'al dan wa kai aiki sannan sai ka amsa tambaya ta biyu kai fa fa'alta ya ka aikata amsa ka sai ta zama ala wufqi ma ja'a bihi rasulullah yadda manzo Allah ta sama ya zo da shi babban malami Abu Ali al-Imam al-Fudayl ibn Iyad ɗaya daga cikin bayin Allah masu zuhud wanda rayuwarsa tana da ban sha'awa asalin shi mutumin banza ne duk wani sako da ka sani ana yi a duniyar nan to al-Fudayl ibn Iyad yayi kidnafa ne sace mutane da yake kin san da akwai kidnap sannan dan fashi ne mashayin giya duk wani zunubi da ka sani al-Imam al-Fudayl ibn Iyad yayi duk wani zunubi da ka san ana yi yayi wata rana ya tafi zai je ya fashi ya hau saman katanga zai fada wani gida ya kashe mai gidan ya kwace dukiyarsa ya kuma lalata da iyalinsa kawai sai ya ji wani hatifi ba a san kowa ke magana daga sama ba Allah ya nufin shi da shiriya yana cewa alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yawaiga yawaiga dama yawaiga hagu bai ga kowa ba sai ce qad ana ya rab yace wallahi lokaci yayi ya Allah kawai ya sauko sai ya fara tunani yanzu to me zai yi yana cikin tafiya gida zai koma ina zai tafi kawai sai ya ga wata kafila ya ga wasu jama'a ayari ashe aikin hajji za ta tafi sai ji suna tattauna suna cewa wallahi duk yadda aka kun ga dare ya fara yi mu nemi wajen da za mu koye kada al-fudail ibn iyaz ya zo yi mana fashi ya ji su suna faɗa da kunnen shi sai ya tafi cikin su ya ce ai ni ne al-fudail ibn iyaz ya ce wa qad tubtu ya ce wallahi na tuba kuma daga yau ina za ku je suka ta yakin hajji za mu je ce to mu tafi suka kama hanya suka tafi aikin hajji to daga asalin tuban sa ke asalin tuban shi ce to shine yake faɗi yake cewa لا يكون العمل مقبولا عند الله حتى يكون مخلصا لله ولا يكون مخلص ولا يكون مقبولا بعد أن كان مخلصا لله حتى يكون موافقا لما جاء به رسول الله شين يساتي أن يكون صوابا سنن وأن يكون حسنا aiki ya zama daidai kuma aiki ya zama mai kyau to shine sawab shine ya kasance ikhlasi an yi ikhlasi a ciki hakan kuma shine ya kasance ya dace da abin da manzon sama ya zo da shi duk kyawun aikin ka aka duba aka ga ka saba ma abin da manzon sama ya ce a yi to wannan aikin naka ya tashi ba yi da amfani dukkansa da yawansa dukkansa da yawansa sai ya dace da abin da manzon sama ya ce a yi shi yasa malamai suke da wasu ka'idoji da suka bamu na auna aikin ka ka gani na farko akwai aljins jinsin aikinka ya dace da abin da nan suma ya karantar jinsin aiki da ka tashi za ka yi layya sai ka ce a ai kai yanzu layyarka da za ka yi jimina za ka siyo ka yanka jimina na cin bahi matul an'am ba ta cin bahi matul an'am ba a ba a layya da jimina komin girman jimina ba a layya da ita ba za ka yi layya da ita ba ya saba ma jinsin abin da maza sama ya karantar abinda manzama ya karanta a ilayya da shi shine bahimatul an'am ko kai da rago ko kai da tinkiya ko kai da bunsuru ko kai da akuya ko kai da saniya ko kai da ta ko kai da da raƙumi ko kai da taguwa da waɗannan ake layya kage jinsi sannan kaifiyya ya annabi sallama yayi aikin a aikace ya manzo sama yayi in ka saba ma kaifiyya yadda manzo sama yayi to aikin ka ba zai ansu ba kaifiyya yanayin aikin manzon sama anan yake yanka wuya nan yake yanka kai da ka tashi zaka yanka kai sai ka yanka keya ka ka saba ma kaifiyya sannan na uku kamiyya adadi duk abin da aka sa ma adadi to ba yadda ka wuce wannan adadin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana salatu duha sallar hantsi yana yi raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas ba a son ka wuce raka'a takwas harkar niyya ce a zahar raka'a hudu ce in kana zaune a gida in kana halin tafiya kuma za ka iya biyu to da ka sai ka ce a'a bari kai takwas kai kana son lada da yawa ka saba ma kanniya ka saba ma adadi da manzon sama ya bada ya karantar ya ce ga yadda za a yi sannan makaniya idan aikin nan yana buƙatar wuri ba inda ake dawafi a duniya sai a Ka'aba duk darajar masallaci to ba a dawafi a cikin su sai in masallacin harami ne masallacin Ka'aba shi kida ake dawafi kaga makaniya kenan so da duk inda kaje kana ibadar dawafi to ko dai a kira ka kayi bid'a ko kuma a kira ka mahaukaci ɗayan biyu ne ko a kira ka mai bid'a ko a kira ka mahaukaci ba a dawa suke a ka'aba ka ga makaniya ce sannan sai zamaniya zamaniya lokaci abinda shari'ar musulunci ta sama lokaci to ba a saba ma wannan in ka saba shi kenan watan da ake azumce shi duka babu saɓani kuma tilas mutum ya yi sai in yana da lalura shine watan ramadan bai yiwuwa lafiya ka kalau sai ka ce a kai za ka jinkirta azumin watan ramadan ba za ka yi ba sai watan shawwal ka zama yin naman nasi'u ziyaratun fil kufri kenan a a watan ramadan din nan ake azumi sai in kana da lalura to waɗannan su ne ƙa'idoji da ake bi domin tabbatar da aikin ka ya muwafaka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to sai aikin ka ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah to shine bala man aslama wajhahu lillahi huwa muhsin a a yadda lamarin yake shine wanda zai shiga aljanna shine man aslama wajhahu lillah duk wanda ya mika fuskarsa wato ya ikhlasi ya aiki dan Allah wa huwa muhsinun kuma ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta shi to wannan falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa ba magana kabilarsa ba magana kasarsa ba magana wata jam'iyya yake ba magana fatarsa farace shi fari ne shi ko baki ne shi a abin da ake bukata ka cika ki wala khawfun alaihim sannan ba su da khawfi abin da ake ce ma al-khawf shine lima yustaqbal abin da ake fuskanta me zan je in tarar shine ake ce mishi al-khawf الخوف أنا أي شيء لما يستقبل أبن داك تتكنتا فلا خوف عليهم في الآخرة بات هذا الأوضوع الآخرة ولا هم يحزنون أبن داك تسمى الحزن شيكم شيني أبن داك بري أبايا أبن داك بري أبايا بات هذا الأوضوع ما ذات بيس ترى الآخرة سننكما الدنيا تسوك بري بات دجاموا بات دجاموا saboda sun san abin da za su je su tara a can ya fi abin da suka bari a baya to don me za ka ji tsoron kuma kaga ba su da tsoro a baya ba su da tsoro a gaba shine wala khawfun alaihim wala hum yahzanun darussan da za mu fitar a cikin waɗannan ayoyi guda biyu na farko za mu ahli kitabin kadibu wa da'wahum al-fashidatu bi anna al-jannata lahum wahdahu riyawar da ahli kitabi suka yi ta ƙarya cewa wai aljanna ta fice su kadai duna ghairihim banda wasu hauka ce ka zo kana cewa ai kai taka ce aljanna taka ce aljanna Allah shi yasa kada ka shiga tsakanin bayi da ubangijinsu al-imam ali sayyidina ali radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa al-faqihu kullu al-faqih man la yu'ayyisu an-nas min rahmatillah faqihi na gaske wanda ya fahimci addini shine wanda baya ɗebe ma mutane kauna akan rahama Allah baya ɗebe musu kauna ya sa su kawai su ji ai su wuta za su ji sannan kuma me baya wala yu'minuhum min makrillah sannan baya ba su lafiya dalilin da dare ta aljanna za ku shiga su je da abin da suka ga dama su a karka ɗebe musu kauna cewa ba za su shiga aljanna Allah sannan karka sa su kawai su shantake kawai su jaye aljannan nan ma kawai haka nan za a same ta a banza a galala a'a tsaka tsaki shi yasa ba a son wa'azin ka kullun ka zo kawai kai ta kawo jahannama ba aljanna sannan ba a son kuma kullun ka zo kai ta mutane gara bata kawai aljanna a mai da aljanna kamar misali mutum ya fita bakin titi ne nan ya je gettin kwangwai ya shige a manzala sama wa'azinsa wata rana ya tsoratar game da wuta wata rana kuma ya faɗaitar game da aljanna haka manzon sama yake wata rana manzon sama sai ya ce musu ala inna sil'ata Allah ghaliyatun ala inna sil'ata Allah aljannatu kai wallahi ku sani hajar Allah mai tsadaci ba kowa zai iya siyanta ba hajar Allah ba wata ababa ce face aljanna kaga nan manzo sama ya nuna musu ba ba aljanna ba ababa ce mai sauki da kawai mutum zai zo kawai galala shi ke ne ya same ta a ce aiki sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai ya ce misalin wutan wuta a lahira kamar misalin bakin bakin rago ne sai a samu gashi kwara ɗaya a jikin safari sai sabai suka fashe da kuka shi ne adadin halitta Allah madaukakin sarki a shiga aljanna wanda za su shiga wuta su ne baƙin wannan ƙwara ɗayan gashin na jikin ragon nan to shi kaɗai ne zai shiga aljanna kawai sai sabai suka fashe da kuka hankalin su ya tashi sai can sai manzon Allah sama yake cewa a cikin ƴan wuta dubu to a dan wanda zai shiga wuta cikin al'umma manzo sama kwara ɗaya ne sai sahabbai suka yi kabbara kaga sun ji daɗi ce duk sauran ba al'umman manzo sama bane da ya juju wa majujin nan da za su zo su banna karshen duniya da su waye duk su za a sa su shiga wuta sahabbai suka ji daɗi karshe sai manzo Allah sama ya ce musu amma turiduna an takunu sulusa ahlil janna ba kwa san a ce ku ne kashi ɗaya cikin ukun yan aljanna sahabbai suka yi kabbara suka ji daɗi manzal sama ya ce ba kwa san a ce ku ne rabin yan aljanna sahabbai suka sake jin daɗi suka yi kabbara sai wasu mai ce kai ba kwa san a ce ku ne biyu cikin uku na yan aljanna a duk halittar da Allah madaukakin sarki yayi sahabbai suka ji daɗi kaga can manzal sama ya tsoratar da su nan kuma manzon sama ya nuna musu abin gashi yadda yake amma ai aiki to shine wannan so daga darasi na farko shine duk mutumin da ya zama makaryaci ba aiki yake yi ma addini ba to sai ya zama kullum zai rika jin shine yan aljanna duk wanda bai bi shi ba wuta zai shiga na biyu ikhtilafu qulubil fariqain ma'a diya ittifaqi fi hin Allah ya faɗa mana cewa waɗannan mun fahimci cewa ashe da Yahudu da Nasaran nan kullum cikin sabani suke amma kuma sai su nuna cewa haɗa suke a wani lokaci tahtabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin su a haɗa suke amma duk a raba suke mun faɗa ran nan cewa akwai annasarar usuliyun ko wanda suka ce sun yafe mai hudawa kashe annabi Isa da suka ce sun kaga da haɗin baki ne darasi na uku annal jannata laysat bil amani aljanna ba da burace burace ake samun ta ba innama hiya bil imani sadiq wal amal salih ana samun aljanna ne da imani na gaskiya da kuma aiki wanda yake na gaskiya haka nan kawai ba za ka zo kawai shi kenan kai burin ka ce rayuwar duniyan nan ai ai da kake jin mutane suke cewa masalul duniya masalul akhirah ba hadisi bane amma magana ce mai kyau misalin da ake buga ma mutane a duniya kamar misalin abin da zai faru ne a lahira yanzu wani abu ne za ka zauna ka ce kawai buri kake shi kenan sai tabbatar maka ga munan kusa da jami'a duk wanda ya karatu a ciki a ciki muka yi karatu kowa ya san sai ka tashi kai aiki yanzu ana wannan azumin wasu ɗalibai na kai a ta alaran mu malam tsiboyi da kuka gaba ku ganin shi ya malam sani yanzu yana sun suna fafatawa ne to me yasa bai zauna ba shikenan kawai sai ya ce ai shikenan yayin wanda ake ba da labarin ƙarya wai wai wai wai yazo za a yi jarabawa ya ƙi karatu ɗalibi ne a jami'a ya ƙi yin karatu kawai ya zauna shi kenan ya baccin shi kaza wai to dama ya haddace surati yasin shi kenan aka zo ranar jaraba aka kawo mishi question paper ya duba tun daga ɗaya har ƙarshe ya gaba wanda ya iya shi kenan kawai sai ya tuno da ayatin da da da da da yasin dinsa kawai ya rubuta yasin wal qur'ani na kalamin al-mursali kaza kaza kaza ya rubuta shi kenan ya je submit wai shi kenan shi kuma examinan daga zuwa kawai shi kenan duba ga rubutun ma bai gane ko me ba kawai sai question mark guda biyu ya ba wani ya ce ya mishi recording wai yana tashi zai recording kawai sai ya zata sabi ta sabin ya rubuta shi kenan sai gashi da A wallahi kaka gudu da yin wannan kisoshin ƙarya laysa bil amani da gaske ake duk abin da zaka yi ka tashi kai da gaske to balle aljanna kawai shi kenan sai ka cewa ai ka fice ha in manzon Allah ta sallam za a ji masa ciwo a fasa masa haƙori a fasa masa kai duk fa aljanna ne yake mawa bai zauna a gida ba da kansa sai da ya fita jihadi da ya fi ashirin da wani abu da kansa ya gwabza aka gwabza da shi sannan kwana yake yana sallah musamman a wannan goman ƙarshen da za mu shiga كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله ما زال إذا قوما كرشي تزو رمضان وبا بابش جد زي يقار قازوني وشد المئزرة يطور مزاجنسا باسا دواد إيادكم وأيقظ أهله وأحيا ليله ya tashi ya tashi iyalansa ya ce su masu tashi su nemi aljanna wa ahya lailahu ya raya daransa duka baya barin wani abu dan bacci manzo Allah sallallahu alaihi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma shi ke wannan aikin kafafuwansa su kumbura nana shi ta ce a'a أولست الذي قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبي يتي يا ابنة أبي قحافة أولا أكون عبدا شكورا شتكويتي نينيكي باداوا أي يابا كيوتا تكويتي Allah ya ban aljanna to ina gode masa ne tukwici nake badawa tukwici zai ke badawa kai kuma application kake yi shi an ba shi aikin ne an riga ya san ofis ɗinsa yana yi ya ma ya ci albashin ma to wai shi ne yake ta ɗiba sai wata ya zo sai ya ɗauki kashi casa'in da biyar cikin albashin shi sai ya bada sai a tambaye shi a ce na me sai an fa bani aikin nan ne shi ne nake godiya sakamakon aikin da aka bani to kai application ka rubuta kawai shi kenan ko sai ka koma gida ka kwanta ba bi zai yiwu kaga ba zai yiwu to shine wannan saboda ka ba a samun aljanna da buri kawai a baki da aiki ake samunta da kuma imani na gaskiya darasi na hudu anna da'awi tasbutu lil bayyinati la bil ummiyat qa'ida ita ce duk abin da ka kawo kara ko kariya to baya tabbata sai idan ka kawo hujja والدعاوي ما لم يقيموا لها بينات أصحابها أدعياء إن جبوسيري أشن حمزية والدعاوي ما لم يقيموا لها بينات أصحابها أدعياء duk abin da zaka zo ka ce jiya mun buga misali sai zaka iya cewa yau kai kai ne shugaban kasar Najeriya amma aina albayyina albayyinatu ala almudda'i shi yasa Allah ya ce kul hatu burhanakum in kun ce aljanna duk wanda bai bi ku ba bai zama bai hude ba sai shiga ba hatu burhanakum ku ka hujja so daga shi yasa manzon sama ya bada ka'ida yace law yuqannasu bi da'awahum لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر da a ce duk wanda ya zo ya riya abu ya ce nashi ne sai a ɗauka a bashi to da wasu kawai sai su rika kwana su tashi sai su tafi kotu su ce ai wani ya kashe musu dan uwa ko kuma su ce dukiyar shi motar shi da ke ta shiga yake shiga ta fice lakin albayyinatu ala almudda'i sai dai ka'ida ita ce kullun ka kawo kara za a ce ka kawo hujja to yahuda sun ce aljanna ba wanda zai shiga sai wanda ya zama ba yahudi kiristoci sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama kirista ta Allah ce hatu burhanakum ai hatu bayyinatikum ku kawo hujjojinku da suka tabbatar da wannan maganar da kuke yi yanzu kara kuka kawo kun zo ne kuna cewa abu kaza na ku ne to sai aka ce ku kawo ka'ida ku kawo hujja darasi na biyar jawazu munazarati ahli kitab billati hi ahsan aya na nuna mana halaccin tattaunawa ai dialogue ya halatta a tattauna da waɗanda ba musulmai ba ahlul kitab wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan ya halatta a tattaunawa da su irin abinda malamin mashir Ahmad Didat rahmatullahi alaihi ya rike yi yana ɗaya daga cikin ayyuka manya-manya da ake buƙatar musulmai su yi irin abinda babban malami a yanzu a Dr. Zakir Naik yake yi babban aiki ne wani aiki wani bangare ne da suka toshe ma musulmai aiki ne babba da musulmai suke da buƙatar irinsa kuma ƙwararru irinsa ake buƙatar su ba wanda kawai bai san komai ba shikenan kawai sai zai zai jayayya a tsare shi a kwana a ce masa an ra'ayta da dika lil bidi a ja masa wayoyi musallin a ce qur'anin ku yace sallar da kuke ma bana ya tabbata a gare ku bai san allazina hum an salatihim sahuna ake nufi to kaga yin wannan ka ce mishi yaje tattauna da wanda ba musulmi ba a'a sai da ilimi da ilimi a yi karatu sosai duk wani makami na magana ka zama kamar da ke shi idan kana kallon abubuwan a shek ahmad didat rahmatullahi alaihi alal akalli harshen sa kawai zai buba zai fara burge ka yadda Allah madaukakin sarki ya bashi zalaqatul lisan Allah ya bashi fasaha a lokacin turanci a yaren turanci to wannan kawai ya isa sannan kuma da yadda Allah madaukakin sarki ya iya bashi hada musu abubuwa ka ta fitowa kusan kana iya cewa a tarihi cikin waɗanda suka iya tattaunawa da su tun shekul islamu taimiyya ba sake samun wani wanda ya bayyana irinsa shekul islamu taimiyya a zamaninsa ba ba wani malami da yake iya tattauna da kiristoci kamar sa sannan ka koma can baya akwai al-imam al-baqillani shi ma kwararre ne a wannan fannin na tattauna da waɗanda ba musulmai ba a cikin abin da limamul baƙillani ya taɓa yi musu na basira wata rana an zo ana tattaunawa da shi an tara masa manya-manyan fada-fada manya-manya waɗanda ake ji da su shi kenan sai ya tashi sai yana son ya fusa ta al'imamul baƙillani kun sa ka'idar tattaunawa idan ka yi fushi to alama kai ne aka kayan mai wanda ake tattauna da shi baya fushi kwan zage ka ka shanye fa tarra yusuf fi nafsi yusuf fi nafsi yake zan kai ka shanye a zuciya ya zo ya ce masa tashin farko sai ya ce masa ya kai ne za mu tattauna da kai ce ku da mata annabin ku te zina ku da mata annabin ku te zina shine kuma za ka zo ka ce za ka tattauna da ni al-imam al-baqillani ya shiru sai ya kalle shi sai ya ce a musuluncin mu a qur'ani Allah ya ba mu labarin mata guda biyu waɗanda aka tuhume su sun yi zina da matar annabin mu Aisha radiyallahu anha da uwar annabi Isa alayhi salam annabin kuma annabin da muka yadda da shi amma matar annabin mu tana da miji amma bata haihu ba kuma an tuhume ta an ce ta yi zina amma mamar annabi Isa alayhi salam ba ta da miji kuma an ce mata ta yi zina kuma ta zo da ɗa sai ka ɗauka in za a ce waye za a tabbatar da ya zina waye ya zina a ciki a shi kenan sai taro ya tashi ka ga imam al-baqillani ba yana cewa ya yarda da abin da aka ce mana na maryam ba amma tun da shedanci ya fito da shi to bari a ba shi amsa da shedancin da ya fi nashi shedanci shi kenan kawai sai sauran suka koma suna rufe mai baki ka ja mana bala'i kai a shaida ma baka iya komai ba to ya halatta a tattauna da su amma wanda za su tattauna da su zama su kwararru malamai sun faɗi sharɗan wanda zai je tattauna da kiristoci ko yahuda in ba haka ba sai ka je makin dan akuya ya je barbara sai ya da ciki kage ina amfanin wannan so da aka ce da kwarewa ana buƙatar ilimi ana buƙatar basira ana buƙatar sanin yare yaren da za ka yaka mun faɗi ran nan a jami'ar isra'ila ƙa'ida su duk wanda zai karanci theology ya samu phd digiri na uku sai ya iya yare goma sha ɗaya kuma kowane yare zai iya mukabala da shi kaga sun shirya mu muna da wannan shirin to a wannan ayat ta tabbatar mun ta ce kul hatu burhanakum tattauna ake da su ba magana ba ce ta faɗa ku kawo hujja in kuna da hujja ku kawo da kuka ce sai wanda ya zama bai hure zai shiga aljanna ku kawo hujja ku kiristoci da kuka ce sai wanda ya zama kirista zai shiga aljanna ku kawo hujja in kuna da ita kaga nan Allah yana halatta mana mu tattauna da su amma billati hiya ahsan bil hikma da hikima wannan shine darasi na shida درسين درسين جير درسين شدة أن الصدق يثبت بالحجة والبرهان gaskiya tana tabbata ne da hujja da dalili duk abin da kake son ka tabbatar da gaskiya ne to dalilin sai tabbata la bi tahmini wal hadatha ba da zace zace bane da sabci fadi in sabci fadi ne kowa zai iya fadi abu al-ala'i ma'arri shaykhul ma'arra yana cewa hal sahha qawlun min al-haki fa naqbaluhu أم كل ذاك أباطيل وأسماء لكن لا لا لا لكن أبن أما العقول فقالت إنه كذب والصدق غرس له في الصدق أسماء والعقل غرس له في الصدق أسماء يتشم مجانا تا إن جلت دقوان دي يوي توم كربا كوكو دكا مجانا نمبنزاني دكاري ري kage ita ce ka'ida saboda haka gaskiya tana tabbata ne da hujja akwai saurin darussa da suke ciki insha Allah ta'ala za mu karasa gobe sai mu shiga kuma wasu ayoyi Allah mu da kuma sai ya mana gudunmuwa Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in